أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu yau 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a 1440 a wannan masallaci mai albarka wanda muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma inda ajiya mun koro bayani dangane da ayatul kursi da kuma wasu shashi daga fa'idodinta amma ba mu fassara aya ɗin ba wanda dai daga cikin abubuwan da muka faɗa ma ƴan uwa na daga abin da ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya lizinci karanta ayatul kursi bayan kowace sallah babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa in ji manzon Allah a wani hadisin من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام آه manzo Allah ya ce duk wanda ya lizinci karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah to ba azra'ilu bane zai zara ransa irin yadda aka saba Allah da kansa shi zai ɗauki ransa sabila da tsarkin da ransa take ɗauke da shi na abin da ya lizinta na yawan karanta ayatul kursi akwai kisar sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada masa sadakan da ake fitarwa a cikin azumi gaba daya ya ba shi ajiya a gurin sa shi Abu Huraira Abu Huraira sai da daddare kawai ya ga wani tsoho ya zo yana ɗiban shashin wannan abin da annabi ya ba shi ajiye din sai ya kama shi sai ya ba shi haƙuri don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yi haƙuri bukatuwa ne ya sa na zo ike ɗiba ka yi haƙuri ka sake ni ba zan dawo ba abu huraira ya sake shi washi gari sidna abu huraira ya zo fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce ya labarin bakonka na biya kun ga annabi bai tambaye ba to ba wai ya ba manzon Allah labari bane annabi kawai ya tambaye shi ya labarin bakonka na biya yace ai ga abin da ya rasulullah amma yace ba zai sake dawowa ba annabi yace ka rabu da shi zai dawo Abu Hurairah yace tunda manzon Allah yace min zai dawo na san zai dawo da daddare sai ya sake dawo sai na sake rike shi kai ba ka ce ba za ka dawo ba ka yi haƙuri buƙatuwa ne ya sa na ɗiba ka yi haƙuri ba zan sake dawowa ba ka yi haƙuri ka sauni gobe ba zan dawo ba Abu Hurairah ya sake ce kar kuma na sake kuma ganin ka ka dawo wace gari ma sai dina rasulullahi ya ce masa kaban shi zai dawo ranar na kwana uku ma sai ya sace dawowa abu hurairah ya kama shi ce to yau karshe na kai ka gun manzon Allah ya ce to Allah kai hakuri ka sauri idan ka sake ni zan baka wani ismi ko ka zan baka wata aya wanda idan ka karanta ta Allah zai tsare ka daga dukkanin sharri kowane iri sai ce menene ayar sai karanta masa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yace wannan aya ne ayatul kursi wace gari sidna Abu Hurairah da yazo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tada wa manzon Allah ga yanda suka yi har ya bashi kaza ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amma innahu qad sadaqa yace yayi gaskiya yace amma wa huwa kadhubun shi makaryaci ne hal ta'lamu man yukhatibuka منذ thalatha ayyam in ka san wanda ke magana da kai tun tsawon kwana uku nan sunna Abu Hurairah yace a'a ban sani ba manzon Allah yace zaka shaytanu shaytan ne yazo kuka yi ta wannan aran gama da shi na tsawon kwana uku Maulan mu Shehu Ibrahim Saula radiyallahu anhu yake cewa idan da ya harshe dan ya bayar da wuridi an karɓa kuma ya yi gaskiya da ya bayar din to maulan mu ibrahim yace wuridin tijaniya ko shedan ne ya baka idan karke ki je kai ka aljanna shedan ne ya bayar da wuridin ibna rasulullah yace yayi gaskiya to tabiya da haka dariƙan tijaniya wannan istighfari da salatan annabi da la ilaha illallah duk wanda zai baka shi ko da shedan ne to yayi gaskiya ballanta na shehu tijani mai jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to falalolin ayatul kursi suna da yawa wanda jiya dai mun karanta tashin wasu mun faɗa cewa mara lafiya in aka rubuta masa kafa goma sha takwas aka haɗa tare da salatin annabi kowane tsiga magani ne na cutuka daban-daban kowane irin cuta ko ko aka karanta ayatul kursiyyun kafa arba'in da ɗaya aka tofa a ruwa aka haɗa da kul huwallahu suratul ikhlas kenan shi ma arba'in da ɗaya aka tofa to idan mutum yana yana fama da rashin fahimta Allah zai yalwata masa fahimtarsa zai zamo yana fahimta ko ko idan mutum yana zinci karanta ta a ya rubuta ta kafa tamanin da niyan bukata to kowace irin bukata ce Allah zai biya masa daban da ma mutum yana zinci karanta ta kafa sittin da shida wannan aya ita kadai ta tattaro sunayen Allah daga suna zahiri da mujmali suna zahiri da lamiri ta tattaro sunayen Allah guda goma sha takwas farkonta ta fara da ismul jalal Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu Allah nan la ilaha illa huwa babu abun bauta sai shi alhayyu rayayye wanda rayuwa bata faru gare shi ba wato rayuwarsa bata da farko hayyun qabla kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli hayyin wa hayyun lam yarsil hayata min hayy rayayye ne tun kafin a samu wani rayayye rayayye ne bayan duk rayayye sun kare sun mutu rayayye ne da bai gaji rayuwa a gurin wani mai rayuwa ba la ilaha illa huwa al hayy al qayyum rayayye wanda yake tsayayye cikin mulkinsa duk duniya duk wanda ya mallaki wani abu na duniya to ba shi ne ainihin ne wannan abun ba shi ne faɗin Imam al-Ghazali din sa Imam al-Ghazali yace akwai wata tajruba amma sai masu zauki na zuciya za su gane duk abubuwan duniya idan ka zo to da da ka dangana wa ne shi idan gida ne za ka ce gidan malam wani ko gidan alhaji wani idan kuma wato dukiya ne za ka ce dukiyan wani idan riga ne za ka ce rigan wani to amma kaifa kaifa hannun naka ne kafan naka ne jikin naka ne to kai din na waye gaba daya kai din na Allah ne duk wanda kaga ya tunanta wani abu a duniya to ya tunanta shi ne daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya fara babu wani wanda shi ne farkon da ya tsago wani abu duk abin da Allah ya ba mu bature na fasaha na kere-kere ya kero su ne daga wasu abubuwan da ya samu na daga halittan Allah da ya halitta jirgi ba a suran tsuntsu suka yi su ba su tsuntsun waya halitta tsuntsun alatu da suka halitta jirgin da shi suka kera jirgin da shi daga wasu abubuwa karafuna a ina suka samu karafuna ba dukkanin Allah ba ne ba Allah ne ya saukar da karafuna daga sama ba Allah ya ce awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa ar-rahman yace ba sa duba tsuntsaye ba malamai suka ce tun kafin a aiki uwan bature ga Allah yana siffanta yanda yanda bature zai kwaikwayi tsuntsu wajen kera jirgi a walan yarau ashe ba za su gani ba ila tsayiri zuwa ga tsuntsaye a larabci ne ake ce ma jirgi abbadir ismul fa'il ne na abbairi ko a walan yanzu a walan yarau ashe ba za su gani ba ila tsayiri zuwa ga tsuntsu فوقهم سمدة صافات سهو سهو ويقبضن كما سنا بودا فكاتكي سنا رقيوا idan ka ce in sun buɗe fuka-fiki ne buɗe fuka-fikin ne yake rike su ke sai su rufe in sun rufe ma sai kaga sun tsaya ba su faɗo ba ma yumsikuhunna illa rahman wannan buɗe fuka-fikin da rufewa ba shi ke rike su ba Allah shi yake rike su to duk wani abin da kaga wani ya farar da shi na kera kere a duniya ko kuma na samuwan wani abu a duniya abin idan zai koma zuwa ga asalinsa zai koma ne zuwa ga samuwan Allah ta'ala shi ne wanda samamme ne wadda daga gurinsa komai yake shi kuma ba daga gurin wani yake ba Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu din nan shine wanda babu wani abun bauta da gaskiya sai shi alhayyu rayayye alqayyum tayayye cikin mulkin sa da ikon sa aka ce Allahu a cikin sunayen Allah ita ce suna wanda duka sunayen Allah guda ta inda taran nan sukan dawo ne su tare cikin Allahu ita ne suna wanda kai tsaye ake dangana ta da Allah wanda babu wani halittan da ya isa ya ɗauki wannan sunan amma ar-rahman Allah ya ara ma bayinsa ar-rahim Allah ya ara ma bayinsa al-malik Allah ya ara ma bayinsa al-quddus as-salam amma Allah kan wannan shine alami na zatin ubangiji wanda babu wanda ya isa ya bayyana cikin wato wato wannan suna na Allah subhanahu wataala aka ce sunayen Allah guda tasa'in da tara gaba ɗaya sukan tare su dawo cikin sunaye ƙwaya hudu sukan dawo cikin al'alimu da alhayyu da alfajiru da almuridu sukan tare ne su dawo cikin wa'innan shi yasa dukkanin abin da ke motsawa cikin kaunu sukan motsa ne tsakanin waɗannan sunaye ɗin gwargwadon harfan sunan Allahu ɗin al'alimu da shine jibril ya yi tajalli ke kawo wa mala'iku saƙo allamahu shadidul quwa zumin rafin fassawa jibrilu Allah ya ara masa al'alimu shi a sunan da ya yi tajalli kenan shi ko mika'ilu Allah ya ara masa sunan nan na alhayyu shi ne yake busa ma jirajirai da al'ajinnatu fi buduni ummahatihim shine yake hura musu idan wa'adi na hura rai ya zo shine yake safara na kawo wato ruhi Israfil kuma shine Allah ya bashi aran alqadir shi kuma Azra'ilu shine Allah ya bashi aran almurid to amma duka su wa'annan sunaye guda hudu idan an tare su sai su dawo cikin Allahu gaba daya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum haka annabawa ma kowane annabi da akwai sifan da aka ba shi cikin wato ko sunan da aka ba shi cikin sunayen ubangiji ko ko sifan da aka ba shi cikin sifofin ubangiji amma ban da sunan Allah shi yasa sunayen Allah guda inda tara din nan kwaya daya ana son mutum ya race da wannan sunan ne ya zamanto babu yadda yake fuskanta sai wannan sunan asufi ga yake huwa Allah shine mutum ya tunkari Allah sauran guda casa'in da takwas kuma gaba ɗaya ana kan sufi ya ɗabi'antu ta waɗannan sifofin ne arrahmanu arrahimu almaliku kamar yadda manzon Allah yake tasallaku bi akhlaqillah ku ɗabi'antu da ɗabi'un Allah na rahamansa da rahimiyarsa da salamansa da makamantansu Allah yake Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lalle Allah shine wanda babu abun bautawa sai shi alhayyu rayayye alqayyum me wanda yake tsaye da zatinsa ko kuma wanda yake dogare da zatinsa dan sun ce alqayyum daga alqiyam aka turo shi sai aka wato tasrifi na nahau ya canja shi zuwa qayyum domin nuni zuwa ga wato mubalagha Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci bai ɗaukan Allah gangadi wala naumin ko bacci idan aka ce sinatu sinan shine abin da ke kama baccin da ke kama kwakwalwa wanda yake kama hankali idan aka ce nauyi kuma shine baccin da ke kama zuciya to Allah ubangiji bacci wato na gangadi wanda mutum zai gangadin zai ɗauke shi ba tare da ya sani ba baya kama Allah shine mai makama ya ce man kala kala Allah faqad kafara wanda ya ce Allah ya yi janjadi ya zama kafiri shine wanda bai je makaranta ba idan ya gani zai ce man kala kala Allah wanda ya ce Allah ya ce faqad kafara ya zama kafiri a'udhu billahi nan kala na farko shine kala na yaqulu qawlan kala na biyu kuma kala yaqilu qailulatan man kala kala Allah wanda ya ce Allah ya yi qailula irin baccin nan da ake daga azahar zuwa la'asar dan su ma kake uku ne akwai qailula akwai ailula akwai hailula qailula ita ce bayan azahar zuwa la'asar wannan sunna ce ma ita kuma ailula ita ce bayan asuba zuwa fitowar rana wannan kuma tana sabauta talauci kamar yadda aka rawaita a shakin wasu masajin ita kuma haidula bayan la'asar ko ko dab da rana zai fadi hakan nan da la'asariya mutum ya kwanta wannan kuma yana sabauta ciwo to la ta'khudhu hukumatu janjadi bai daukan ubangiji wala naumun ballantana ma bacci aka ce annabi Musa alaihi salam wata rana kawai a zuciyarsa sai wani tunani ya faɗo masa sai ce shin ubangiji yana yana rutsawa kuwa na bacci kuwa maganan ya faɗo masa a zuciyarsa ne to ka san kuma Allah ya san duk abin da zuciya yake kaɗawa tun kafin zuciyar ya fito da abu shi kenan da tunanin haka ya ya zo masa a ransa sai Allah ubangiji ya yi wahayi wa Musa ya yi wahayi wa Musa akan ga wasu kwalabe kwaya biyu na gilas an ba shi ya rike su amma kafin ya rike su ya yi kwana uku bai yi bacci ba sai kuma ya rike su ba tare da ya yi bacci ba sai an ce masa ya sauki shikenan annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da rike kwalabe kwaya biyu sai kawai jangadi ya kama shi sai kwalaban su kusan su dunguru junansu sai ya farka sai jangadi ya sace kama shi sai kwalaban su yi kusa su dunguri juna su fashe sai ya farka daga ƙarshe sai kawai kwalabe suka fadi suka fashe gaba ɗaya kabila da bacci sai Allah ya mata ishara to kai ma kenan kwana uku sakan baka yi bacci ba amma rashin baccin ga abin da ya sabauta maka to ai ubangiji da a ce yana bacci ko ko rashin bacci zai cutar da ubangiji da sama da kasa ba su tsaya da gindinsu ba daga ba ɗaya sun fadi da gaba ɗaya sun wargaje kabila da Allah shi ke kula da dukkanin abin da ke motsi hatta tururuwan da take motsi take tafiya a cikin duhu da ganyen da zai faɗo daga bishiya da duk wani tasarifi na kaunu gaba ɗaya Allah ubangiji shi ne yake yake yake kula da da kai kuma na wannan abin kuma min dabbatin fil ardi illa huwa afidun bi nasiyatiha ko ko ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin to la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci baya daukan ubangiji ballantana ma gangadi baya daukan sa ballantana bacci lahu ma bis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na Allah ne ba na wani ba kai din ma da kake tasirifi cikin saman ko kake tasirifi cikin sama da ƙasa duka na Allah ne ba na wani ba awalimun nan dukansu tun daga kan mulku malakutu jabarutu nasutu da matakan nan dukansu har zuwa iyaka dukansu wa'annan awalimun din duka na ubangiji ne ubangiji ne ya kawwana su kuma lokacin da ubangiji ya so kare wasu za su kare sai wa Ubangiji ya wanzu cikin wato cikin samuwansa ba tare da wani samanne ba lahu ma fi samawati wa ma fi ardh abin da ke cikin sammai da kasai duka na Allah man zan ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye ne ya isa yayi ceto a gurin Ubangiji ai sai idan Allah ya mata izini a baya mun karanta يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ranan kiyama babu kulla abokantaka ranan kiyama babu kulla kasuwanci duk abin da baka yi shi a duniya ba to ba sai an je ranar alkiyama za ka aikata wannan abun ba iya daman da aka baka a duniya ne aka baka dama babu kuma ceto wato wato musulmi ba zai ceci tajiri ba dan ya ga wato arahan ceto na ranar da za a baka ceton mutane dubu to baka ita ka ceto wanda zuciyarsa babu babu imani ba illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla sai wanda Allah ya masa izini kuma ya yarda masa da faɗan wani magana wannan magana shine qaulan din shine la ilaha illallah wanda ya zama to musulmi ne shi mumini ne shi to Allah ce manzon da zai sau illahu illa bi izini waye zai yi ceto a gurin Allah ai sai da izinin Allah ceto mataki mataki ne ceton farko shine ceton da sayyidina rasulullahi zai ita ce shafa'atul kubra wanda kowa za a cece shi a wannan matakin sannan mala'iku kuma za su yi ceto annabawa za su yi ceto waliyai za su yi ceto salihai za su yi ceto aboki ma zai ceci abokinsa jirajirai ma za su ceci iyayensu haka surorin alkur'ani bakara da ali imrana duk za su ceci ne yawan karanta su ceto wato mataki mataki ne manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ceto zai yi ne da izinin Allah bayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya bude kofar ceto din ya zo a cikin hadisi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ranar alkiyama bayan an ketare aljisir wato siradi wato gadan siradi bayan an ketare gadan siradi ranar alkiyama bayan kuma halittu gaba ɗaya kowa an bashi an ajiye shi a matsayinsa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ko ku kafi kashin nan da Allah ya lissafa su sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ko wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'alati mas'amati ma ashabul mas'ama wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun mataki mataki wanda aka bashi littafin sa a hannun hagunansa shikenan ya riga ya san makomansa tun daga nan zai juya yana ihu yana ce ya laitani la muta kitabiya wala madri ma hisabiya wayyo kai to na dama ba a bani wannan littafi ba da mun ban san menene sakamakona ba daga karshe Allah ya ce ku kama shi ku daure shi ku jefa shi cikin wuta ku zuhu fa gulluhu thumma aljahim salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluquhu amma wanda aka bashi littafin sa da hannun dama zai juya yana ce ha umqra'u kitabiya ku karanta littafi na kamar da yanda a duniya idan an yi jarabawa wanda ya ci faifa to baya shakkan kowa ya ga faifan nasa idan ma ba a gani ba zai na fito da shi ga takarda na kun gani ni fa na samu excellent ni fa na samu first class ko na samu second class amma wanda ke da third class ba zai nuna takardansa ba to haka ranar kiyama wanda aka bashi littafin ka tanin dama ha umqra'u kitabiya ku karanta littafi na ku karanta littafi na yana ba ma yana ba wa wato jama'a da ƴan uwansa da iyalansa to ranar alkiyama dai Allah ya kasa ta akwai mutum mai yawan laifi wanda laifinsa ya rijayi kyawawansa za a kawo takaddu na aikin kowa takaddun nan suna da tsawo iya ganin mutum mutum zai karanta yayi kaza yayi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ya ga laifukansa sun shige idan ya a zuciyarsa ma ya yanke shi kawai wuta za a kai shi sai a kawo masa wata takarda karama a wannan takardar kuma a rubuta la ilaha illallah wannan la ilaha illallah sai ta rinja duka wannan laifin nasa to aka ce bayan su ma kansu waɗanda aka cece su mataki mataki daga kan wanda za a fara ceton su su dubu saba'in a kai su aljanna sannan a sake ce duk wanda aka cece shi shi ma an ba shi ceci mutane dubu saba'in za a yi ceton mataki mataki mataki har ya zo tsakanin abokai wani zai zo saura lada ɗaya ne kawai abin da zai kai shi aljanna a ce masa ka je ka nemo wannan lada ɗaya ya kama yawo ya je gurin wannan ya hana shi ya je gurin wannan ya hana shi sai ya zo ya samu wani yana zaune ke ni fa ga halin da nake ciki lada ɗaya shi ne zai hana ni shiga aljanna ko kana da shi ka bani ce ni ko ladan ɗaya kenan nake da shi dukkan laifuka nake da shi ta haka ga shi kai ka haɗa da aiki babu je ka aljanna idan ya kai ma Allah kuma Allah ubangiji sai ya jinjina sai ya ce to an baka ceton mutum ɗaya a wannan lokacin ba wanda zai ceta sai ya juyo gurin wannan abokin nasa ya cece shi da izinin Allah ta'ala dan haka Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah Allah ya sa mu cikin ceton waliyan Allah mu muna da yaƙinin cewa soyayyar da muke wa manzon Allah da soyayyar da muke ma jikokin manzon Allah su Shehu Tijjani da Shehu Abdul Qadir Jilani da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wallahi ceton da muke musu ba zai tabar da mu ba soyayyar da muke musu kadai ya ishe mu sai sa ranar alkiyama wato wanda zaka ga yana cikin damuwa da ɗemuwa ranar kiyama wanda bai sallama ya miƙa wuya wa manzon Allah ba mu kan muna tare da suke wuce jani insha Allah yanda Allah ya kai su ya kai mu nan nan muke su dama manzo Allah ce shafa'ati yawmal qiyamati haqqun ko wa man lam yu'min biha lam yakun min aliha ceto na gaskiya ne wanda bai imani da ita ba baya cikin ceton to mun yi imani da ita ya rasulullah ya rasulullah mun san ayyukan mu ba zai kai mu jiki ba ya rasulullah ya rasulullah amma mun fiskance ka da kaunan da muke yi maka ka kai mu ga Allah kuma ka cece mu ranar alkiyama manzon nabi ya sau indahu illa bi iznihi waye zai yi ceto a wannan rana sai dai da izinin Allah wanda Allah ya yarda masa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abinda suka gabatar a farko da kuma abinda za su gabatar daga baya sai Allah ubangiji ya riga da ya kaddara duk abin da ke wato duk abin da zai faru daga farkon duniya har karshen duniya da muka ga misalin a ce maka wani fim ne na kasar bidiyo da aka shirya an riga an shirya shi da shekaru sai kuma lokacin da ka zo ka sa lokacin kake kallon abin da ke faruwa amma wanda aka yi yana nan aka yi jin din yana nan to shi ne ma zai na baka labarin daga an yi kaza yanzu kaza zai zo ai ai yanzu kaza zai faru ai ai yanzu kaza zai faru ai to irin sayyidina rasulullahi kenan duka abubuwan an yi da shi an nuna masa an sanar da shi shi yasa sai yana bada labarin tun kafin abin ma ya faru da ke an yi da shi sai sai yanzu kaza zai faru dan an jima kazan ma kaza ya faru kabila da dukkanin maqadiru din an tara su cikin ilimin manzon Allah mutari yana ce ya akramal kalbi mali man aluzu bihi siwaka inda hululin hadithil amini ولن يبيك رسول الله جاهك إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن ألولك علم اللوح والقلم يتي يا رسول الله دنيا لا يرى بك بيوانك ilimin laubun da aka rubuta na mata na wa ma ya kunu duka daga ilimin ka ne ya rasulullah Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma kalfahum mujahid ya ce ma'anan ya alamu ma baina aidihim wa ma kalfahum mujahid ɗaya ne daga cikin wato magabata na almufassirun wanda yana cikin tabi'ai wanda ana dangana ilimomi na alqur'ani da yawa zuwa gare shi malami ne masanin qur'ani kwarai da gaske wanda a imma sukan wato kai isnadi zuwa gare shi shi fa almajirin abdullahi ibn abbas ne radiyallahu anhu ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum yace ma'ana Allah ya san abinda suke gabatarwa a duniya sannan wa ma khalfahum abinda za su tarar a lahira ma Allah ubangiji ya sani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba su isa su kewayo da wani abu daga cikin ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama babu wanda ya ce ne ko wani abu daga ilimin Allah sai abin da Allah ya sanar da shi ilimin ya kasa ya kasa shi kashi biyar kashi na farko ya ce kanci kansa da shi ko manzon Allah bai san wannan ilimin ba qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah wanda suke sammai da kasai babu wanda ya san gaibu sai Allah shine wannan gaibun da Allah yake kanci kansa da shi din ba a cewa annabi ya san gaibu gaba daya a ittifaki na ahlus sunna mataki na biyu kuma abinda Allah ya zaɓi manzon Allah da shi na ilmomin gaibi a hadaratu mabambanta tun daga kan mulku da malakutu da nasutu da hahutu da lahutu ma mataki na uku abinda Allah ya keɓanci annabawa da shi na ba da labarin gaibi kaman annabi Isa yana cewa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zan ba ku labarin abin da kuka ci da abin da ma kun ajiye shi a cikin gida kun tanada shi a gida ba kuma fara cin sa ba wannan yana da wato mataki na uku kenan ilimin da aka sanar da annabawa mataki na hudu wanda aka sanar da siddiqai kamar ilimin da aka ba Masudar alaihi salam wanda annabi Musa da kansa ya je Allah ya tura shi ya je karatu a gurin Khidir alaihi salam kuma a hakika abinda Khidr alaihi salam yake dauke da shi wani ilimi ne jawhari sabila da annabawa su abinda aka ba su ilimi ne na shari'a wanda ilimin su na shari'a yana kukkuga ne da hakiki daga hakika yasa matakai kwaya uku ne na farko akwai ɗarika ko na farko akwai shari'a na biyu akwai ɗarika na uku akwai hakika shari'a ita ce dokan da Allah Ubangiji ya turo annabawa da shi, wanda babu wanda ya isa ya karɓo saƙo daga gurin Ubangiji ya rabar idan ba annabi mursali ba, shi ne shari'a abin da aka turo annabawa da shi. Na biyu kuma ɗariƙa, Ɗariƙa kuma shi ne hanyar da za ka bi ta kan tafarkin abin da annabawan suka zo da shi. Tamkar dai mai tafiya wani ƙasa ne a jirgin ruwa ko? Yana buƙatuwa zuwa ga matakai uku. Matakin farko ya hau jirgin ruwa, mataki na biyu ya hau kan ruwan ya yi tafiya, mataki na uku kuma ya isa yadda zai je. To mataki na farko shari'a kenan, mutum ya hau jirgin mataki na biyu ɗariƙa kenan ya hau kan ruwan yana tafiya idan yana da jagora ko shehi shehi ta tijani ne radiyallahu anhu ko ku cewa abdul qadir ne ko ku cewa ahmad rafa'i ne shi kenan sai shehi sai ya tuka shi ya kai shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtahu ilayhi alwasila ya kuma ne ku ji tsoron Allah ku riki tsani zuwa ga Allah lokacin da mai ɗariƙar tijaniya yake ce yana ɗariƙar shehu tijani ba yana nufin cewa shehu tijani ne abin bautansa ba ba yana nufin cewa shehu tijani ya zo masa da wani sabon wahayi ne koma bayan abin da manzon Allah ya zo da shi ba a'a yana nufin shehu tijani limamin sa ne jagoran sa ne da ya yadda da sulukin sa a hadarin ubangiji kuma ya yadda da ya rike hannun sa kai shi zuwa ga manzon Allah shikenan sai shehu tijani ya ce to idan kana son ka zama cikin jama'a na muridai na almajiraina to ga abin da zaka kama kai istighfari dari da safe da yamma ma kai istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari Allah ne yake wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu Allah ne yake ka zauna da masu wannan aiki sai tijani yace to ga lazimin da zaka yi da safe ga abin da zaka yi da yamma wannan abu zaka daura shi makanka dole idan dai har ka karba za ka yi tunda Allah ne yace wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq idan kai nuzuri kace za ka yi wani abu na biyayya ma Allah ya zama maka dole sai ka yi wannan abu man nazara an yuti Allah falyuti'hi wa man nazara an ya'tihi fala ya'ti duk wanda yayi bakancan zai bi Allah to ya zama masa dole sai ya bi Allah wanda yayi bakancan zai saba ma Allah to ya zama masa laifi ya aikata wannan aikin kar ya aikata shi nuzurin da yi din to idan kace ka karfi dari kan shehu tijani ma'ana ka yi bakance ma Allah akan dukkanin ranakunka na duniya in kana cikin lafiya kana cikin kwanciyar hankali za ka karanta istighfari ɗari da safe za ka karanta salatin annabi ɗari za ka karanta la ilaha illallah ɗari da yamma ma za ka maimaita haka sannan za ka samu lokacin da za ka karanta wazifa wazifa shine a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka karanta fatiha ka kama astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ka yi talatin sannan ka kama salatin fati sai ka yi hamsin sannan ka kama la ilaha illallah sai ka yi ɗari sannan ka kama jauhara waɗannan dukkan salatai ne na manzon Allah da abubuwan kusanci zuwa ga Allah don Allah ne ne shirka a cikin wannan aiki ba shirka ba ne nafila ne kamar wannan taɗawuyi da ake yi na tahajjudi ba fa Allah bane ya fardanta amma da daddare za ka ga ta ko ta ina ana dandazo domin a je a nemo guzurin kiyama to dariƙan ma guzurin kiyama ce Allah ne ya ce a riki wa sa'i ya ayyuha allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila to abinda aka ba Masih alaihi salamu an ba shi wani shafi ne na ilimin hakika wanda ba shi ne abinda aka turo annabawa da shi ba a'a shi ne ƙololuwan tafiyan da ake isa zuwa da shi shi annabi Musa ya ci kafal da shari'a a shari'an ka an sanar da shi cewa kisa wato wala taqtulun nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq kamar yadda aka faɗa wa manzon Allah babu kisa babu barna wala tufsidu fil ardi kar ku yi barna a doran kasa sannan babu babu taklifi da dai wasu abubuwa wato mutum ya daura ma kansa abinda Allah ba shi ya daura masa ba sannan kuma ya jajirce akan haka ya ci gaba da yi me ya faru annabi Musa da ya je wajen Khidir alaihi salam Khidir ya ce masa ba za ka iya tafiya da ni ba sabila da ilimi na ya keta wato tsari na ilimin ka duk yanda za ka yi dai da tafsirin da za ka ɗibo na malamai domin ka malkwaɗa maganar Allah ne ya kawo maganar karara ya ce shi Khidir bawa ne salihi daga cikin bayan Allah kuma annabi Isa ya annabi Musa ya ga wasu ilimoma wanda sun saba ma shari'ar da Allah ya karantar da su sai daga ƙarshe shi kuma ilimin na khidr ilimi ne na haqa'iqul asiyari hakikanin abubuwa to shine aka ce a ilimi na farko shine Allah ke banci kansa da shi wanda babu wanda ya sani ko da manzon Allah ne ilimi na biyu kuma shine wanda Allah ke banci manzon Allah da shi cikin makarin da Allah ya ajiye shi ilimi na uku shine wanda Allah ya keɓance annabawa da shi ilimi na hudu kuma shine Allah ya ba mu siddiqai ya ba wa ya ba wa waliyai ya ba wa wasu wanda ya zaba sauran kuma ilimi na karshe shine aka sakanta na shi a duniya ma sauran duk wani ma wanda bai samu tsaraba daga cikin ilimi Allah ya ce wala yuhitu bi shay'in min ilmi illa bima sha ba za su yi kewayo da wani abu daga cikin ilimin Allah ba sai abinda Allah ya ga dama da ake ce sai na rasulullahi ya san gaibi ba ana nufin annabi ne ya ganar da kansa gaibin ba Allah ne ya sanar da shi gaibin sabila da wala yuqulu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa ta'a kursiyyuhu as-samawati wal arda kursiyyun Allah ya yalwati sammai da kasai wannan kursi wato wata kujera ne da Allah ya halitta daga lu'ulu sabila da isansa da buwayansa ba da ma'anan kujeran da muka sani idan ka ga mutum ya kawo kujera gidansa zai zauna a kai bane Allah baya bukatuwa zuwa ga gurin zama kamar yadda baya bukatuwa zuwa ga bacci mafi yawa kakan nemi gurin zama ne ka zauna ta iya yiwa dan ka huta ta iya yiwa dan ka rike wajen ya zama fadan ka wajen karban gaisuwa to Allah ubangiji kuma baya da wato a haƙƙinsa babu zama a haƙƙinsa babu zama ita ce Allah yana zaune a al'arsu wannan kalma ne wacce take kama da ridda sabila da ka sifanta Allah da halitta Allah kuma laisa ka mislihi shay'un shi kursi Allah ya halitta shi ne domin ya nuna isarsa kuma kursiyun Allah yace tayal wa sammai da kasai ma'ana idan aka ɗibo saman da kace Allah na sama aka tara da kasan gaba ɗaya aka saka a karkashin kursi za su zauna gaba ɗaya manzon Allah ya ce wato da sama da ƙasa idan aka ɗaura su a kan kursi tamkar wato wani kwabo ne na durhami a saka shi akan babban faifai sama da ƙasa gaba ɗaya to shi kuma kursiyin idan aka ɗauke shi aka jefa shi cikin al'arshi tamkar zobe ne a hurga shi a cikin ƙaton jeji shi kuma al'arshin Allah yana sarbuwa ne wa kana arshuhu alal ma' to a makin jaman al'arshin ne muka ji cewa an rubuta sunan Muhammadun Rasulullah a makin jaman al'arshin daga hadisin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lokacin da Adam Allah ya tsatso da shi duniya yace rabbi as'aluka bi haqqi Muhammad ina roƙonka dan haƙƙin Annabi Muhammad sai kai fa arabta Muhammadin wa lam asluqu ya kai ka san shi ban ban fito da zahirinsa ban ban halicci bikinsa ba bai bayyana ba لأنك ربي لما خلقتني ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم الأرض مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلا لو كنت كهل الشيء ناك أجا كي نتين قاعد ثم جنجوان على الأرض أربط لا إله إلا الله محمد رسول الله فأردت أنك لم تجد إلى فيك إلا أحب الخلق إليك هنا تم بذاك هذا سوننك دنواني بس يولك بسوك أولي قول ما أكتب سونن النبي في يقام مجنجوان على الأرض قبل الجددة al'arkin ba halittar Allah ba ne? Akwai halittar da ya wadatu ga barin manzon Allah? Babu, tun da Allah ya ce rahmatan lil alamin to al'arki ma tana buƙatuwa zuwa ga manzon Allah. Sallallahu alaihi wa sallama. Wa ta kursiyuhu samawati wal arda. Don haka duk wanda yake Allah yana zaune a sama ya zama mulki. Duk wanda yake wato Allah na zaune a kan kursi ya zama mulki. ya zamo daga cikin mushabbihai mushabbihai kuma suna daga cikin alfurqatu dalla batattun furqa dukkan abin da Allah ya sifanta kansa da shi daga cikin sifatul khabariyya to akan awwala su ma'anan akan awwala su shine akan yi tawilin su ba za a fito da su a ma'anan su da yake bayyana ba ai aka ce maulana shi Ibrahim Saulaha radiyallahu anhu ya haɗu da wani shehi daga cikin malaman Saudiya bin Bas a Saudiya sai yake ce masa ku kun ce wato akwai tawili mu kuma ba mu yarda da tawili ba idan da a fassara aya ko a fassara ta karar yanda Allah ya faɗe ta sai shehu Ibrahim yace au haka ne yace eh yace to Allah yace man kana fi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wanda a duniya makawo ne a lahira ma da a tashi shi makawo kuma bin baz makawo ne sai ce a ba ma'anan da ake nufi da kenan sai a ita ka dawo da tawilin dai da ake magana din to akwai ayoyi mutashabihai akwai ayoyi muhkamai ayoyi mutashabihai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana waɗanda suke neman fitina da jayayya su ne suke ƙoƙarin dole sai sun fitar da ayan a zahirin yadda ayan take amma su kuma warrasu kuna fil ilmi yaquluna amanna suna ce mun yadda duka daga gurin ubangijinmu ne babu ruwansu da sai sun yi bididdigi domin su gano haƙa'iku na abu domin gano haƙiƙanin sifan Allah ba zai yi ma hankali ba hankali ba zai gano haƙiƙanin ubangiji ba shi ta inna ali karramallahu wajahu yake cewa inna Allah khalaqa al-arsha ijlalan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi Allah ya halicci al-arsh ne domin bayyana buwayansa ba domin ya dauki al-arsh wajen mahallin zatinsa ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira sai sa imamu imamu tabari a tafsirinsa da yake ce da yazo kan wannan wati a kursiyu samawati wal arba din yana maganan uluwi na ubangiji yace yuradu bihi uluwul qadri wal manzila abinda ake nufi da wato wato al'arshin Allah ya daidai wato kursiyun Allah yana sama ubangiji kuma ya daidaita annabi Allah ya ɗaukaka a kansu ulul qadri ne ɗaukaka ne na daraja da matsayi yake la ulul makan ba ulul bane na makani Allah bai da makani bi anna Allah munazzahun an tahayyizi Allah ya tsarkaka da dukkanin tahayyizi iyakance shi bai da fadin da zaka ce ga iya fadin sa tsawo ba zai dauke shi ba iyaka ba zai dauke shi ba duk wani abin da zai karsama a zuciyanka dangane da Allah to ta'ala Allahu an zalika uluwa kabira Allah ya tsaka ga haka shi dai shine Allah kuma kai imani da shi manzo Allah ce to da yawa sai dan dai mazuciyan dan uwan ku yake masa Allah ka gani to yaya Allah yake sai ya fara sifanta masa Allah manzo Allah ce duk lokacin da ɗayan ku ya jaka a zuciyanka ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sabila da karshe ya tafi zuwa ga ridda waɗanda suke ƙoƙarin sai sun gano Allah ta hanyar lizar hankali su suke zamowa su suke kafircewa su zama aqdiyun falasifa qadiyun ko ko dahariyun wanda kawai idan mutum ya tafi ya tafi ya tafi yace shi dole sai ya gano Allah ta hanyar hankali sai ya gano kawai babu Allah kawai abin da hankalinsa da ta saka masa kenan ba Allah an samu da yawa a cikin wanda ma musulmi ne suka fada cikin wannan bala'in suka yi ridda suka yi kafirci sabila da sun dage sai ta hanyar hankali sun rusko hakikalin ubangiji shi kuma hankali baya gane ubangiji dole sai dai ka yi taslimi ka miƙa wuya ga Allah sai sa aka ce al-islam huwa imtiyazu zahir ka miƙa wuya dangane da abin da manzon Allah ya zo da shi manzon Allah ya ce ka daɗe to mun yadda abinda hankalin mu ya riska abinda hankalin mu bai riska ba kuma manzon Allah yayi gaskiya za mu je zuwa ga wannan abin kuma da fatan muna gani wa sa'akum fihi samawati wal arda wa la ya'uduhu hibduhuma kiyaye su baya gajiyar da Allah waɗannan halittu dukka na sammai da na ƙarsai da al'arsu da kursi da masharikul ardi da magharibuha da niyahu da ashjaru da dawabu da dukkanin abin da ke motsawa ko ke sandare ko tsoro babu abin da ba cikin kiwon Allah yake ba kuma kiwon sa bai gajiyar da Allah ba mala'iku ma da Allah ya saka su yake wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wa inna mala'ikun ba wai da su rubuta ma Allah wani abin da Allah bai sani ba duk komai Allah ya sani duk abin da ka aikata Allah Ubangiji ya sani Allah dai ya sa a rubuta ne don ya kafa maka hujja da shi ga abin da ka yi ga shaidun da suka rubuta da Allah yana da ikon da kansa ya kawo manzon Allah wahayi yana da ikon da kansa ya yi manzon Allah wahayi amma ce sai ta hanyar Jibrilu Jibrilu ne ya yi ta tafa da Marwa na tsawon dubu ɗari da dubu ashirin da kaza yana kai komo tsakanin sama da ƙasa zuwa ga manzon Allah yana kawo masa wahayi to Allah ya saka abubuwa mafi yawa bil wasa'i da wasa'i akwai al asbabu Allah ya saka asbabu domin su zamo hanya zuwa ga tafiya zuwa ga hakikanin abubuwa Allah ya saka faranga domin a taka shi a je da shi zuwa ga hakikanin abin da ake so a rika shi yasa mafi yawa maulan mu cewa Ahmadu Tijani radiyallahu anhu bai cika bayyana khariki na karama ba sabila da wato su a gurin waliyai wanda suke da kusanci da Allah sosai suna ganin jin asbabu ma ba mu asbabun haƙƙinta ne yana da ikon wato idan ya tashi tafiya kawai ya gaishe a gurin da yake so ya je take yana da ikon yana yana son ya yi tafiya zai tashi ya je gurin da yake so ya je to amma taka hanyar da ɗaukan mashakka na safari din wannan sababi ne na tafiyan shi ma a bashi haƙƙinsa kamar yadda ubangiji ya saka shi hanya ne zuwa ga abin da ake bukata da fatan muna ganewa akwai wani ɗaya daga cikin manya-manyan waliyai ibn al-arabi aka ce tafiya ya haɗa shi da wani wato wani kirista wani malamin nasara shikenan suna cikin tafiya suna ta kadi dai a tsakaninsu suna ta kadi a tsakaninsu sai wato shi wannan malamin na nasara yake abinda nake roƙo tunda tafiya yayi tafiya ga mu a sahara babu abinci babu abin sha ka roƙa mana Allah cikin abin da Allah ya huwace maka a matsayin ka na mai jin addinin Sayyidina Muhammad Rasulullah afwa za ku ji mafi yawa ko da sunan Muhammadu aka faɗa ga tsau in kan ce sayyiduna wannan ɗabi'a abu ne sunan annabi ko da kafiri ne ya faɗe ta da injili to mu da mu saka mata sayyiduna mu ba mu isa mu faɗe ta kai ba ba mu isa ba ibnu ata'illahi al-iskandar yace talibanci hada sunan annabi da siyada domin a cikin ta akwai asirin da ba kowa ne yake isa zuwa ga wannan darajar ba wuridi ba zai kai ka wajen wannan darajar ba kawai duk lokacin da zaka kira sunan manzon Allah ka ce sayyiduna rasulullah ko ikama zaka tayar ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah karabu da zargin ne zargi karabu da wanda zai ce maka dan bid'a yayi ta fada kai ka san a yanda kake yace ka roƙa mana Allah tun daga tafiya yayi nisa kuma gaji muna jin yunwa muna jin kike zuwa Yahuwa ce mana abinci Ibn al-Arabi ya daga hannun sa yayi addu'a sai kawai ga gasassun abubuwa daga kayan marmarin aljanna da abubuwan ci da abubuwan sha daban-daban an sauke suka ci suka ci suka ci suka sha aka sake ɗaukar hanyar tafiya sai ibn al-arabi ya taimaki kuma wannan malamin na nasara ya ce kai kuma yanzu dauranka ya zago kai za ka mana addu'a sai ya daga hannunsa yana daga hannu kawai sai aka sauko da nau'o'in abinci ninkin baninkin abin da aka saukar ma ibn al-arabi sai ibn al-arabi ya shiga cikin zargin kansa me ya faru me ya faru aka karrama wannan bawa da wata irin karama wanda ya fi gaban abin da na bayyana sai ya tambaye shi da Allah zan tambaye ka wani addu'a kai aka saukar da wannan abin sai yace zan faɗa maka amma sai mun ci yace ni ko bazan ci ba sai ka faɗa mun da ne ka roki Allah wani izini ne ka roki Allah da ya ka saukar da wannan abin yace abin da nayi nace Allah dan ibnu al-arabi ka saukar mana yace da kai kai na kira a gurin ubangiji aka bayar sabila da shi wanda wato idan mutum imaninsa yana kasa to karaman zamanin shi yana yawa duk lokacin da imanin al'umma ya zamo yayi rauni to karaman waliyan wannan zamanin yakan zamo manya-manyan karamomi domin a ja hankalin mutane su koma zuwa ga Allah ta'ala ولا يؤوده في الدغمة وهو العلي العظيم الله شيني بوايي مدوكشي العظيم كما مي جرمة wanda ya ɗaukaka gaban duk wani maɗaukaki kuma gaba yake da girman duk wani mai girma lokaci ya yi to abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada za mu amsa tambaya lokaci ya yi na'am bismillah
assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya menene hukuncin mutumin da yake azumi amma yana sumbantan matansa
a sumbantan mata cikin azumi wato mutum ya sumbanci matansa cikin azumi baya karya azumin sa a mazhabin Imam Malik ko da kuwa mazi ya fito masa azumin sa bai karye ba amma wannan kokarin keta alfurma ne na na watan Ramadan laifi ne amma ba zai karya azumin ba duk da wasu mazhaba sun ce idan da ya har mazi ya fito mutum to azumin ma ya karye gaba ɗaya ba inda Allah ubangiji ne ya ce Allah ubangiji ya ce kada a kusance su da rana shi kuma sumbanta yana daga cikin dawa dawa dawa dawa ijma wato abubuwan da yake wato yake gayyato sha'awa dawa'i na sha'awa ne da jima'i sabila da haka bari shine abin da yafi idan kuma mutum ya aikata da gangan to Allah ubangiji yana kallanta kuma abin da yayi a bayan haka ma Allah ya sani kuma zai saka masa da abin da ya aikata amma ba a kusantar mata cikin ra'a da rana a watan Ramadan ba a yi na'am
Assalamu alaikum da fatan malamin ya sharuwa lafiya. Menene hukuncin gawar da aka kai shi makabarta amma sai aka bayan binne shi uwansa suka wace ba su masa addu'a ba.
Babu abin da zai same shi. Sai abin da ya aikata. Dama ba a ce dole sai an yi wa mutum addu'a ba. Amma idan yana da gata, kana da gata, babu yadda za a yi ajiye a jefar da kai kamar an hurgar da mushi a dawo. ko muciya aka hurgar da a ce ayya ayya Allah sarki amma kai kuma a hurgar da kai kawai ni kamar mushe a dawo gaskiya wanda aka masa haka bai samu gata ba dan haka duk wanda aka kai kabari ko da kowa da kowa ya watsa kai ɗaya ne wanda ka rage masa to ka tsaya ka masa addu'a addu'a kuma ana yin sa a jami'i domin Allah yakan amsa addu'an da cewa cewan wani da zai yi amin Allah yana son abin da za a yi shi a tare sabila da albarkan tarayya wani yakan samu albarkan tarayyar da aka yi kuma ya inganta addu'a din wa mamaci a jami'i ta hanyoyi daban-daban na abin da ya tabbata daga magabata sabida haka babu wani hukunci a kansa sai abin da ya aikata zai tarar a kabarinsa amma ɗan uwansa su maka gata su yi masa addu'a kamar yadda muka samu magabata sun tabbatar da haka wallahu a'lam na'am
wannan yace cewa assalamu alaikum da fatan shawa lafiya na so malam yamin karin bayani akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da qur'ani wanne ne yafi lada a wannan wata da muke ciki
da salatin annabi kun ji tambayar ko da qur'ani wanne yafi lada to kai ai ba tambayin da ya cancanta kai ba ke nan abin da ya kamata maka ka dukufa a kan karatun ƙur'ani da salatin annabi tun da alƙur'ani ita ta karantar da kai salatin annabi ta ce maka kai salatin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rabuwa da karatun alƙur'ani kuma karatun ƙur'ani a ramadana sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabila da haka dukka ana bukatan kai cikin watan Ramadan kowanne kai da akwai matakin sa kuma kowanne kai da akwai ladan sa a gurin Allah subhanahu wata'ala ba za ka bar wancan dan wannan ba idan da a ce akan bar karanta Qur'ani dan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da da da an haddace da shehunan mu sun saka mun haddace Qur'ani da ba za su saka ba da ba za su saka ƴaƴan su haddace Qur'ani ba da a ce gidan shehi salatul fati kadai ake karantarwa da ba za ka je ka samu mahaddisi ko ɗaya a gidan ba amma yanzu za ka je ka samu mahaddata sama da ɗaruruwa tsakanin ƴaƴa da jikoki da muridai saboda karama maulan mu ibrahim radiyallahu anhu yace wal taj'al min kitabika al-karim karamati ila liqa'ika al-aziz Allah ka mai da haddan qur'ani ya zama abu mai sauki a cikin mabiyana wanda a cikin mabiyansa ne aka samu maulana lisamin faiba wanda shi kaɗanta yana da ƴaƴa wanda sun doshi tamanin ma'addata qur'ani jikoki ɗaruruwa ma'addata qur'ani muridai samama duk wanda yake maka ga adadin ya yi ƙarya in ka je gombe in ka je maiduguri in ka je yobe in ka je katsina makarantun da shehi ya buɗe sabila da damanan da shehu ibrahim ya yi duk makaranta ba sai dan shehi wani ba ko dan waye ya zo aka masa wannan da maran zai samu a shekarun da ake samu sabila da haka karatun Qur'ani salatin annabi bai hana karatun alqur'ani da fatan mun fahimta na'am
tambayar shi na gaba yake malam ina so a malam ina so ka yi min karin bayani akan tahajjud
sallan tahajjudi sunna ne na manzon Allah wasu ma sun ce annabi ne kadai Allah ya masa ummi da tahajjud Allah ce wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sai kai tahajjudi da daddare Allah ya kusace tsayar da kai a wani makali wanda kowa zai gode maka to annabi ya sunnanta sunnanta wai shine qiyamul layl ka tsaya da daddare kai nafiloli tahajjud ba a iya ba a iya ramadana ake ba har wajen ramadana ana tahajjud abin da yasa a ramadana ake kaimamawa manzon Allah ya yi umarnin a tsaya a dararen ramadana kuma ya sunnantar da haka sunna ne karfi kuma ya zamanto idan daren karshe ya zo manzon Allah baya bacci a wa'innan dararen sai ya zamanto sunna shi ma mutum ya fi sai manzon Allah a wa'innan dararen ya zama bai yi bacci ba ya raye daren da ibada amma ba ka je kai sallar tahajjudi ka gagara sallar asuba ba wannan kayi baka yi bane kayi kwa'ani gwara baka yi tahajjud din baka kwanta kai baccin ka ko kai nafila raka'a biyu ko hudu da asuba ka zo kai sallan asuba ne cikin jami'i to wannan kayi daidai amma kai sallan tahajjudi ka dawo ka kwanta ka fadi sallan asuba ko kwan gaba kwan baya kenan kuma sallan tahajjudi ba wato an fi so ka yi shi kai ɗaya ma a gida amma babu laifi idan kana ganin a gidan ba za ka samu juriyan tsayuwa ka yi ba to sai ka fito kabila da ganin jama'a zai karfafa maka gwiwa sai ka yi musharaka tare da jama'a amma an fito kai kai ɗayan ka a gida inda iyalanka ka tayar da su kamar yadda manzon Allah yake tayar da iyalanka ba kuma ka kwanta ka yi ta bacci ko ka zauna kai a gida ka turo ka turo matanka ba wannan kuskure ne kuskure ne mutum ya saki matansa suna fita da daddare sun tafi sallar tahajjudi ka kwadaitar da su su yi a gida ya fi alkhairi ka kwadaitar da su su yi a gida ya fi alkhairi musulunci bai yadda da mace tana zariya ko da rana ba ma sallan farilla ma an so mata ta yi ne a dakin ta ballar na sallan nafila sallan farilla ma duk da manzon Allah ce la tanna ima Allah masajidallah kar a hana ku yangon Allah su je masallacin Allah amma bila da fitinuwa to an fi son su yi a gida a gida ma a kuryan ɗaki to ballanta na sallan tahajjudi wanda cikin dare za ka na kimiyya da mata wai za su je sallar tahajjudi ya kamata mu kula da wannan mu gyaggyara da kyau addini yana da tsari kuma addini ya koyar da wato yanda za a gudanar da nafiloli irin waɗannan da kuma yanda ya kamata a ajiye mata a wannan gobe da fatan mun fahimta na'am lokacin ya kare Allah ya kara mana son manzon Allah Allah ya sa manzon Allah ya cece mu Allah ya biya mana bukatun mu na zahiri da batini Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su ji tausayin mu Allah ya kiyaye mana shehunan mu Allah ya kiyaye mana shehunan mu maulan mu shehi Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda suka gabace mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatu da suka turo mana da neman addu'a da bukatu Allah ya biya ma kowa bukatansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama albarkan ahlul baiti albarkan shehu tijani albarkan shehu ibrahim ya radiyallahu anhu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام